أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسقف المرفوع والبحر المسجور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسقف المرفوع والبحر المسجور وبنجي يا رنسوا da dutsen da ya yi magana da annabi Musa a kansa shine wa ɗuri ya rantse da shi sau biyu a ƙur'ani wa ɗuri sinina a nan kuma wa ɗuri wa kitabin mastur wa kitabin mastur kuma ya rantse da alƙur'ani abin rubutawa shi kuma ya saba rantsuwa da shi wannan alƙur'ani hemi wal kitabin mubin kafar ƙur'ani bi zikir sadwal ƙur'ani bi zikir kaf wal qur'an al majid yasin wal qur'an al hakim ya saba rantsuwa da wannan alqur'ani wa kitab al mastur fi raqin manshur wal saqf al marfu kuma ya rantse da sama sama wanda take madaukakiya ya saba rantsuwa da sama was sama'a was sama'i wa darigi was sama'i zati al buruji والسماء ذات الرجع duk da ya saba rantsuwa da wannan sama ubangiji ya ka rantsa da abin da ya ga dama cikin halittarsa mu ne ba mu da iko mu rantsa da wani abu sai shi Allah shi kadai sai sifofin sai sunayensa amma shi zai rantsa da komai duk abin da ya ga dama a wurinsa kuma rantsuwar ma ai rantsuwa akan yi da ne don a gaskata wanda ya rantsi shi ba don dai kangaran dan adam ba Allah ma in zai gaya maka magana sai ya rantsi ya taɓa ɗan magana ne ta tashi ta zo da kangarewan ɗan adam don a bashi tsoro ne Allah in zai wasu maganganu yakan rantse har ma wani bararabin kauce wa ya fusatar da Allah ne haka yana magana sai ya rantse wa ɗore wa kitabin mastur fi raƙin manshur wal barin fi raƙin manshur wa saqafil marfu wal barin masjur wal barin masjur ubangiji ya rantse da da kogi wanda yake abun konawa kogi abun konawa masu fassara sun yi fassara da yawa iri iri a lokacin da fetur bai bayyana ba amma yanzu lokacin da fetur ya bayyana tun da yake Allah ya rantse da ɗakin ka'aba garin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rantse da alkur'anin da ya bashi to kuma in ya rantse da kogin fetur shine walbari masjuri kogin abun konawa kogin abun konawa to lokacin da ubangiji ya haramta wa kafirai shiga makka yace daga yau bai yadda kafiri ya shigo makka ba balle ya zo kusa da haramina innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amima hadha da aka saukar da wannan doka sai mutanen makka suka ta kuka suka ce ai muka mun halaka mu ba gona ba mu ba wata sana'a ba iyakan abincin mu saye da sayarwa ne baki ne suka zo ai saye da sayarwa to ana kafirai zuwa ya za mu yi sai ubangiji yace fa sawfa yughnikum Allah min fadli insha'a da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalasta in ya ga dama to sai ya ga dama ya ba su fetur yanzu su ne masu fetur a duk duniya kuma duk garin da yake kusa da makka shi ke da fetur duk munan duk saboda muna makwataka da makka ne muka samu fetur Allah yakan bayyana fetur a wasu ƙasashe nesa da ka'aba din kamar ko ƙasar rasha ko ƙasar china ko ƙasar amerika amma saboda wadda sawu ne wadda ido kamar yadda ya gaya mana da ya mai da kafirci shine kayan jin daɗi da sai addini ya zama guda ɗaya to ubangiji ya rantse da wannan kogi na wuta kogin abin hurawa wato fetur kenan wanda ake samu a saudiya da sauran makwabtanta
إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يا رجل da irin wannan a cikin suratul takwiri yana cewa yana daga cikin alamomin tashin kiyama wa izal biharu fujirat lokacin da ake ƙona koguna ya rantse da shi kuma a nan kusa da wannan wurin a suratul infidari yace wa izal biharu fujirat lokacin da aka tottona koguna anan yace bayan wannan amsar wannan rantsuwa inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi ya ya kai mai jin wannan alqur'ani ana gaya wa annabi kai ma ka ji inna azaba rabbika lawaqiun azabar ubangijinka wallahi mai sauka ce akan kafuran nan kangararru ana ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafir laysa lahu dafi zai sauka wannan azaban zai sauka akan kafurai laysa lahu dafi'un ba wanda zai ije musu wannan azabar a mun samu wata takarda wanda kiristoci suke yadawa suna cewa alkur'ani ma ya tabbatar da ceto na annabi isa saboda haka suka kawo ayoyin qur'ani ku saurari abin da allah ya faɗa a cikin alkur'ani ku saurari abin da ya faɗa Allah ya faɗa cikin littattafan nan tsarkaka guda biyu da alkur'ani da bebul su jawo aya alkur'ani fa amma allazina kafaru wa zuwa zaban shadidan fid dunya wal akhirah ma lahum min nasir fa amma allazina amanu suna kawo ayoyin alkur'ani suna hujja da su inda Allah ya yi magana ya bada labarin annabi Isa ثم قفينا على أثير برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب التوراة رأفة ورحمة wai suka ce kana son rahama to ga inda Allah ya faɗa cikin alkur'ani ka biye su za ka samu rahama to mun gode tun da dai kiristoci alhamdulillah sun yarda qur'ani littafin Allah ne har suna yin hujja da shi alhamdulillah mun gode Allah ya ganar da su kenan ashe qur'ani littafin Allah ne Allah ne ya magana da wannan alkur'ani amma kuma ina so kire laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda ya ce a cikin wannan alkur'ani da suka yarda da shi maganan Allah ne a ciki akwai laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salat duk wanda yace Allah uku ne kafiri ne ina suka ketare lam yalid wa lam yulad qul huwallahu kenan Allah bai aihu ba aife shi ba wannan ya kullu kuwana duk yana cikin alkur'ani da suka yarda da shi maganan Allah ne ga maganar su su suka ce suka ce sun yarda alkur'ani maganar ne suna hujja da ayoyin alkur'ani alhamdulillah Allah ya sa su gane sauran ma wanda ba su gane ba lam yalid wa lam yulad din wa lam yakul lahu kufuwan ahad da kan kafar alladhina qalu inna Allah salisu salasa to alhamdulillah kullun dai gaskiya bayyana take yi yau kiristoci ne suka rubuta wannan takarda sun yarda magana alqur'ani maganar Allah ne ku ji abin da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani ya ce Yesu mai ceto ne ai dama qur'ani ya tabbatar da ba Yesu kadai ba duk annabawa masu ceto ne duk annabawa masu ceto ne sahabbai masu ceto ne waliyai masu ceto ne malamai masu ceto ne muminai masu ceto ne alqur'ani mai ceto amma duka illa min ba da in yazan Allah sai bayan Allah ya ba da izini liman ya sha'o yarda shi bayan Allah ya ba da izini wanda ya ga dama alhamdulillah tunda kristoci sun yarda da yanzu alqur'ani maganar Allah ne ga takaddan takaddan su a hannunmu dan da sa su gane sauran ma ga ayoyi nan sun ja ayoyin da suka faɗi darajojin annabi isa suka ce ga inda allah ya faɗi alkur'ani annabi isa shine rahama shine mai ceto gaskiya shine mai ceto amma ai annabi muhammadu bayan annabi isa ya zo da fiye da shekara ɗari biyar saboda haka tun da su kun yi imani da abin da ya zo bayan wancan ɗin ma alhamdulillah tun da kuka yarda alkur'ani ma dai maganan allah ne ta yi ba za a ɗauko maganan baya a shafi maganan gaba da shi ba maganan maganan karshe shine zai zai ajiye maganan baya ba maganan baya ne zai zo ya soke maganan karshe ba tunda kun yarda alqur'ani ma maganan Allah ne to ku yarda duk abin da ya faɗa laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa da ubansa ba an ce ba dan sa bace yanzu ana ta jifan sa ake ya tashi ya tashi ba Isra'il bane Falastin ne ba Isra'il bane Falastin ne wannan tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka kiristoci akan Yahudawa mu kuma daga ba sai muka zo aka ce mana kuntum khaira ummati ukhrijal linnasi tunda dai an yi imani da alqur'ani bari ka karanta musu shi kuntum khaira ummati ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-munafiqun wal fasiqun lallai kan mu muka fifita bani isra'ila akan dukkan al'umma musamman waɗanda suka bi annabi isa to ku kuma yanzu da kuka zo kuntum kun zama khaira ummatin ukhrijal linnasi ku ne fiyayyar al'ummar da aka fitar a duniya wanda ba taɓa da al'umma irin ta ba kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta sai dai ku tsaya ku yi aikin ku ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku tsaya ku yi ta wa'azi ku yi umarni da abin da Allah ya faɗi da abin da Annabi Muhammad ya faɗi ku hana abin da Allah ya hana ku hana abin da Annabi Muhammad ya hana ina ma da alal kitabi su ma sun zo sun shiga cikin ku sun yi imani da annabi da alqur'ani din da Annabi Muhammadu da ya fi musu walau amana alul kitabi lakana khairan lahum ko da yake minhum mu'minun an yanzu ma da wanda suka musulunta kamar su Abdullahi sallallahu da sauransu alhamdulillah mun gode wa Allah tunda Allah ya nuna lokacin da kiristoci za su rubuta takardar su sun yarda da abin da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne gashi nan inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi ba mai ije wannan azaba da za ta sauka akan kafirai يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا yaushe ne ne azabar za ta faɗi akan kafirai wanda babu daman a ije ta ubangiji ya ce yau mata muru sama mauran ranan da sama za ta yi ta yawo tana ba da tsoro wato tana yawo tana ba da tsoro
وتسير الجبال سيرا ranan da duwatsu suna tafiya يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات آه وإذا الجبال سيرت وتالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السهام سن الله الذي أتقن كل شيء wato a tafiyar da a tafiyar da duwatsu su tafi sannan a girgiza ƙasa gaba ɗaya ba tudu ba ba gangare sannan bayan nan sai a naɗe ƙasar ma gaba ɗaya bayan an yi wannan duka ranan ne fa wannan azabar za ta afkuwa kan kafirai fawailun yawma idin lilmukazzibin wailun azaba ta tabbata yawma izin a wannan rana lilmukazzibina ga masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ce Allah shi kadai ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai aihu ba aife shi shi kadai ne kuma Allah shi kadai ne ba shi da ɗa saboda haka in an kafircewa wannan fa an kafircewa Allah kenan alkur'anin da aka tabbatar aka yi imani da shi ya faɗi wannan to duk wanda ya kafircewa Allah ya bi wani abu ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam addinai dai a yanzu da ake da su guda uku ne akwai addini wanda yake shine kan gadon mulki akwai addini foma akwai addini fojiri duk addinin da ya zo daga hannun annabawa ko annabi Musa ko annabi Isa gaskiya ne addini na gaskiya ne mun yi imani da annabin da ya zo da shi mun yi imani da littafin da ya zo da shi mun yi imani da addinin lokacin da ba jirkita shi ba amma yanzu tun da addinin annabi Muhammad ya zo shi wannan addini sunansa foma tsafi kuma sunansa fojere Allah bai taɓa yin izini a yi tsafi ba to yanzu addinin da yake addini dai wanda yake na Allah inna dina inda Allah a wurin Allah kam al-islam qur'ani ne ya faɗi wannan din ma inna dina inda Allah al-islam shi qur'ani ne ya faɗi wannan din ma الذين هم في خوض يلعبون allazina hum fi khawdin yal'abun su wane ne kafiran ne masu ƙaryatawa din ne allazina hum fi khawdin yal'abun mutanen da suke kutsawa cikin maganganun banza akan a cikin darajar manzon Allah ko cikin darajar alqur'ani suna ce sihirun ko kahanatun da sauransu yal'abuna suna wasa sai an gaya musu maganan gaskiya sai su mai da shi maganan wasa suna dariya wai zamar ru wai zara haula qalu inna haula da balun wai zarahum qalu inna haula da balun in sun ga sabbai sai ga batattu nan ga batattu nan wanda ake cewa wai Allah ya aiko musu wai Allah ya aiko musu
هذه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ها- da'awana ila nari jahannama da'a wato yaushe ne ne za azabar za ta fadi a kansu tamuru sama'u mauran wa tasiru jibalu sayra fa wailu yawma idhil lil mukazzibin alladhina yukazzibuna alladhina fi kha- fi fi khawdihim yal'abun wanda suke kutsawa cikin maganganun banza in in sun shiga wuta a lahira in an ce musu me ya shigar da ku wuta ma sarakkum fi saqar me ya shigar da ku ta karo sai ce lam nakum minal musallina ba mu yi sallah ba mu yadda da addinin annabi mun yi sallah ba wa lam nakum nutimul miskina ba ma fidda zakka ba ma ciyar da miskinai ba mu yadda ba Ah, wa lam nakum nutimul miskina kunna nakhudu ma al khaizina muna kutsa cikin maganganun banza tare da masu kutsa cikin maganganun banza da abin da ya jawo musu wannan kenan ah, yawai da auna ila ne jahannama da'an rannan ne ran da za a angiza su cikin j- wutan jahannama angizawa da'an ya dukkul yatima na wato duk lokacin za a- a daddaure su in an daddaure sai a ingiza su cikin jahannama su ta inda suka ga dama duk cikin wutan jahannama هذه النار التي يكذب بها المجرمون النار التي كنتم بها تكذبون.
هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون إن أ- أنجز أن جيفا cikin jahannama sai ce to kun ga wannan ita ce ba wutar da kuke cewa ƙarya ne ba ma za a tashi balle a shiga wata wuta ƙarya ne ba ma za a tashi ba balle a shiga wata wuta duk abin da duk wanda suke faɗa wato bokanci ne su kira tafsaruna ne a saɗiru lawwalina ne wato maganganu suna faɗin maganganun banza wanda Allah zai faɗe su nan gaba abubuwan da aka kama saboda shi din wato khawdu din maganan banza din abun mamaki ne akwai wani tarjama ah, na hausa na tafsirin alkur'ani na ji a rediyo ana karanta ina ce ko ba haka ba ne sai na buɗe sai na tarar haka ne ulillah sun mazarhum fi khawdihim yar'abu cikin suratul an'am ka faɗi Allah ka bar kafurai su ta kutsawa cikin maganganun banza da wasa sai mai tarjama ya ce ah, ka bar su fi khawdin a cikin binginsu yal'abuna suna wasa wai khawdi din shine bingi ko kuma wani wuri ko ce ku duddufi khawdu shi da yake bai rabe tsakanin ha karami mai digo ha karami mai digo da ha karami mai digo ba yana tsaman da khawdu da hawdu duk ɗaya ne wai kulillah sun mazarhun ka bar su fi- fi- fi fi khawdihim yal'abuna a cikin bingin su yi wasa ko a cikin wani wuri ya ce a cikin kududdufin su yi wasa haudu kutsawa cikin maganan banza kuma haudu din wanda bai da digo din ma ai bingi wani rami ne babba wanda kwazari yake shiga cikinsa ta ko ina ruwa yana tahowa yana kwazo abin da ya kwazo duk yazo ya zuba a cika bingi shine ma'anan bingi wato su kududdufi kenan ko shine sunan sangadir amma haudu wani wuri ne da aka tsare ruwa aka tara shi ko aka yi gini ko aka yi wani abu da zai tsare ruwa mai kyau don a sha ko a sha da dabbobi shine haudu da larabci ba bingi ba ne an an an an fata sau biyu kenan haudu da larabci dai ba bingi ba ne wurin da aka tara ruwa ne mai kyau don a sha don a sha da dabbobi haudu khawdu kuma kutsawa cikin maganan banza fazarhu yakhudu wa yalabu hatta yulaqu yawmul ladhi yu'adun wa idza ra'aita alladhi yakhuduna fi ayatina fa'ridan wa takhudu fi hadithin ghayr ko ina qur'ana fadin haka amma ma- ma'anansa kutsawa cikin maganan banza kaji rashin sanin ilimi kan zo an- an an yi ƙarya a cikin alqur'ani أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسير هذا أم أنتم لا تبصرون an an jefa su a cikin wuta sai aka ce to da kuna ce abin da annabi yake faɗa sihiri ne qur'anin nasa ma sihiri ne shi ma mai sihiri ne ga wannan ma ita ma sihirin ce aka jefa jirayin nan ba ita ma sihirin ta aka jefa cikin wata amantum la tubsirun koko ba ku gani don kun je su kira tafsaruna yayi mana rufa ido ne yayi mana sihiri yayi mana rufa ido ga ta ita ma sihirin ce koko rufa idon ne aka rufe muku ido اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ku shata dai wutan nan gata nan ku konu a cikinta ku riga kun shiga cikinta kenan ku konu a cikinta izlauha fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ku yi ta shan kuna na wuta aw la tasbiru ko ko kar ku yi hakuri duk sawa'un alaikum sakamakon abin da kuka faɗa ne lokacin da manzanni suke wa'azi kun ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min alwa'izin duk daya ko kai wa'azi ko kai kar kai wa'azi daidai ne mu a wurin mu ba za mu canja matsayin mu ba to tun da yake haka ne kuma ku fada cikin wutar ga ta nan ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri daidai ne kamar yadda kuka fara a duniya idan sun sha azabar wutar sai su yi shawar ce shin kai ko za mu yi shiru ne mu dage ko Allah ji tausayin mu ko ihu za mu yi ne ko Allah ji tausayin mu su yi ihu su yi ihu babun da ya canja su yi shirunin babun da ya canja sai ce sawa'un alaina a jazi'ina am sabarna malana min mahi yanzu kan mun gane da yin shirun mu da yin rakin mu ta ihu da mu yi shiru din mu yi hakuri duk ɗaya ne Allah ba zai fitar da su daga wuta ba Allah kiyaye mu jama'a qur'ani yana magana ya gama da wanda suka wuce fa yanzu da mu yake yi wanda suka wuce kan labarin su yake bamu yanzu kan mu fa aka sa a gaba saboda haka don Allah mu musulmi mu mai da hankali duk abin da zai tura mutum wajen wutan nan don Allah ya tsaya ya kare kansa idan mutane sun je bakin wuta mala'iku za su tambaye su a'a menene alam ya cikin rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunziruna liqa'ikum hadha me ka ku wannan hanya mummuna zuwa mummunan gari domin hanyar wuta ta fi kowace hanya muni ka dinga tsallake tsallake kenan ka zo nan a ce ba a wucewa ka ce zan tsallake ka wuce ka je gaba ce ba a wuce ka ce zan tsallake tilka hududullahi fala ta'ata duha do iyakokin Allah ne Allah ya hana a wuce Allah kace ko da karfi zaka wuce ka wuce nan ka je gaba ma ka samu an rufe ka ce ko da karfi zan wuce da haka da haka har bakin wuta tsallake tsallake amma da hanyar Allah gama inna wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu lafiya lau ga hanya lafiya lau mi kakkiya ba gargadawa balle tsarewa ku bi ta har zuwa ga Allah ko zuwa ga aljanna to sai a tambaye ce shin Allah bai aiki manzanni sun muku bayanin wannan irin mummunan hanya kar ku ɗauko ta ba za ta kawo ku mummunan gari irin wannan ta ce sun faɗa sun faɗa to ba ku da hankali ne ina ina law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir ina muke da hankali ina muke da ji da muna da hankali muna da ji ma dauku hanyar da za ta kama har cikin wuta to jama'a tun muna da rai mu tsaya kwarai da gaske mu ta kokari mu bauta wa Allah mu kiyaye dokokin Allah wurin da Allah ya haramta mu nisanci wurin ko mu kau da son zuciya idan mun yi wani abin da bai da kyau ga karfi nan mu ta istighfar mu ta tuba wa Allah ita istighfar ita tuba wa Allah
إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم duk lokacin da aka bari azabar da za a yi wa kafirai sahabbai sai su ji tsoro to sai an kawo aya maza maza mai saisaitawa sai a ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im lokacin da wa'ancan kafirai suke cikin wahala fa su masu jin tsoron Allah kam fi jannatin wa na'imin suna cikin aljannu aljanna aljannatai wa na'imin da ni'imomi suna cikin aljanna lokacin da waɗannan suke cikin wahala su suna cikin aljanna su muttaqina din nan su muttaqina nan an faɗi abubuwan da suke yi halin annabi Ibrahim wa fil ardi ayatun lil muqinina fi mutaqarrab wa fis samai rizqun wa rabbis samai innahu la haqqun wa annahu halataka hadithu zayf ibrahim al mukramin an faɗi wa filar an ce wa bilas terihum yastaghfirun wa bi amwalin haqqul lisa'il wal mahrum duk an faɗi halayen muttaqinan su ne masu tsoron Allah su ne masu sallan farilla su ne masu nafila su ne masu yin istighfari ma- masu istighfari da asubahi su ne masu yin halin annabi ranar na girmama baki to wayannan su ne halin almuttaqina wanda aka shirya musu wannan aljanna mu tsaya mu kwaikwayi halayensu kada mu kwaikwayi halayen miyagun mutane فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم cikin jin daɗi suna kakaci suna jin daɗi komi ya yi kyau bima atayhum rabbuhum suna jin daɗin abin da Allah ya ba su daɗin da abin da Allah ya ba su fakihina bima atayhum rabbuhum wa waqihum rabbuhum azabal jahimi sun roki Allah Allah ya karba suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar sun roƙi Allah ya kiyaye su azaban wuta Allah ya yarda ya kiyaye su azaban wuta kuma ya ba su aljanna din
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun sai a ce musu ku yi ta ci ku yi ta sha duk abin da kuke so gashi nan lakum fiya wa lahum fiya ma yad'un duk abin da kuke so gashi nan ku ci ku sha mai daɗi wanda babu wato ci da sha din ma Allah ne yakan ji tausayin su ya sa musu kwaɗayin abincin da kwaɗayin abin shan in ba haka ba ai komi ya ishe su ka'idan mutum in ya ƙoshi da abu sai ya ji abin yana wari ba don rahama Allah ba da sai ka ji ma kayan aljanna yana wari saboda yayi yawa ko menene ya ishe ka amma sai Allah ya sa maka sha'awa yadda zaka ji daɗi amma ba wai a cine a cika ciki ai kashi ba a kashi aljanna ba a fitsari aljanna abun a, za a yi za a yi ne na nishaɗa sai wani abu kaman gumi haka ya fito maka shikenan abubuwan da suka kashi a cikin ka duk ya tafi babu shi ba kashi ba fitsari ba kumburin ciki ba wata wahala la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ba tsoro ba bakin ciki a aljanna ba tsufa ba mutuwa ba ba kora ba rashin lafiya kullun zaman zaman jin daɗi kullun zaman jin daɗi ai kokari jama'a musulmi don Allah don annabi mu yi wa kanmu wa'azi da wannan alqur'ani da yake hannunmu wanda Allah ya ji tausayi mu ba mu shi mu rike shi mu rike Allah mu rike annabi kenan ba za mu rabu da da Allah da annabi mu suka mu rike alqur'ani fakihina bima atim rabbuhum wa waqihum rabbu ubangijin su ya kiyaye su azabar jahim azabar jahannama Allah ya kiyaye kulu wa jarabu wani yamma kuntum ta'malun ku ci ku sha mai daɗi bima kuntum ta'maluna saboda ayyukan da kuka yi an ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu kun aikata aiki mai kyau Allah ya nuna muku shi inna labrar lafi na'im mutanen kirki Allah zai sa cikin ni'ima gashi kun yi aiki mai kyau din tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyan aljannan nan ta mu za mu gadar da ita a cikin bayi mu duk mai tsoron Allah za a bashi wannan aljanna saboda aikin ku
متكئين على صور مصفوفة وزوجناهم بحور عين takina la sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin in lokacin da suke ci suke sha din nan suna suna kishingide ne ala sururin akan gadaje masfufatin waɗanda aka jera wanda aka jera gadaje waɗanda aka jera kamar kujeru wato kujeru ma'anarsa kujeru kujera kujeru shine ma'anar kujeru ala sururin masfufa an yi gadajen an yi an jera su an yi sahu sahu da su kaman kujeru ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin komi na hasken duniya sai ya mutu lekowanta kawai ko ya tsaiko saboda haka sha'anin lahira bai ya fi karfin da kwatanta da sha'anin duniya والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما لناهم من أملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأن سكي إيماني سكي كيكاوان أيكي سكي من يمن ين أيكا سياران سكما سكي بيوز سما سكي إيماني أما أيكين سو bai zama kaman aikin iyayen nasu ba to kuma ka'idan dan adam wa darkul munaduna lahibbati fautuha in ka samu biyan bukata kawai waya ta ko ina baka ga masoyanka tare da kai ba sai ka ga baka samu komai ba in za a dauki mutumin Najeriya da iyalansa da komai yana samun kayan girki da kyar da kyar yake samu kayan girki yana wahala da iyalai da komai sai a ce a kai shi India a bashi wani babban gari a aura masa irin mata na India amma sai kar kar wata kar wani na Najeriya ya biyo shi in ya zauna can ba abin da ya samu duk inda ya ba zai ga kowa sai jajayen mutane bai ga jan uwansa ba kake ba bai ga mutanen danginsa ba zai ji daɗi ba sura ga Allah ce wallazina amanu wattabadu zurriyatuhum wanda suka yi imani ƴaƴan suka biyo su cikin imani alhaqna bihim zurriyatihim za mu hada su da ƴaƴansu wato iyaye sun yi aiki mai yawa manyan bayin Allah sun yi aiki mai yawa na ibada ya'ya kuma su ba sun biyo da imani amma aikin su bai yawa irin na iyayensu balle a ba su gidaje irin na iyayensu amma Allah ce saboda iyayen su ji daɗi sai mu riskar da su iyayen nasu inda iyayen nasu ke can za a kai su saboda jin daɗi amma fa inda imani amma in ba imani ba magana sai a ce ya nuhu innahu laysa min halika danka ba danka bane tunda ba musulmi bane saboda haka mutum ya kiyaye kansa ya kiyaye ƴaƴansa cikin dukkan kowace irin wahalar da za ta faru kamar yadda ɗanka in yayi rashin lafiya za ka yi wahala kai shi asibiti ka biya kuɗi to in kaga zai faɗa wata mummunan hanya maza maza ka jawo shi ka dawo da shi kyakkyawar hanya ka haɗa shi da bayin Allah ya zama masoyin dukkan musulmai ƴan uwansa ba ba shi da abokin gaba cikin musulmi ya zama dukkan bayin Allah da ake ambaton su da cewa su salihan bayin Allah ne waliyai ne ya yadda ya sa soyayyarsu a zuciyarsa musamman wanda suka zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suna sake wajen zagin bayin Allah wato manzon Allah ya faɗi hadisai masu yawa duk manan su daya man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi zan yaƙi da shi inji Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi za mu yaƙi inji Allah a nan Allah bai taɓa cewa kowane kafiri zai yaƙi da shi ba a shi da ya ce kafiri maƙiyinsa ne amma bai ce zai yaƙi da shi ba amma ce maƙiyin waliye zan yaƙe shi a sanar da shi ma'anansa kowane mutumin da yake da wata daraja ko ta shafi duniya zalla ko ta shafi duniya da lahira to akwai wani wata alamar da Allah zai bayar a cikin mutane mutum ba zai zama shugaban tun ba haife shi ba in an haife shi lokacin yayi sai a tura shi makarantar boko tukun da farko in ba boko nan ba zai yiwu ba sannan kuma a tura shi ya san ilimin administration ko kuwa ilimin yaƙi ya zama soja ya kwace mulki to duk dai kaga samun cewa da takaddunsa a nuna an yarda da siyasa a nuna an yarda waɗannan ma sun yarda wannan ma sun sa hannu wannan ma sun jefa kuri'a duk waɗannan alamomi ne wanda Allah ya bayyana amma Allah ka ya riga da shi tun ba halicce shi ba tun ba haife shi ba haka kuma in sojan ne haka kuma yanzu in Allah ya rada mutum ko ko soja din ko dan sanda ko wani wata hukuma Allah ne ya nada shi amma sai da hukuma ta tabbatar da shi da stamfi da komai an yadda shi ne sojan kaza shine mai matsayi kaza cikin abin da nake so in faɗi a nan duk wanda aka naɗa shi wani abu ko sarautan gida na gargajiya ko sarautan siyasa ko sarautan soja ko force ko menene Allah ne ya naɗa shi kai ko sarkin wanzamai sai da Allah ya naɗa shi kamun a naɗa shi sarkin wanzamai ko sarkin tasha sai da Allah ya naɗa shi kamun a naɗa shi kuma lokacin mulkin sa in ya zo fa za a ga yayi kuma sai Allah ya taimake shi har ma ina buga misali da wani abu wani mutum ya tambaye na cikin hannu da yawa yace wai mutanen da in za su fara ce kyau tijjani sidi abdul qadir kyau da bello wai ga Allah ba za su ambaci Allah ba sai su ambaci mutanen da ba su da amfani su riga sun mutu ba su da amfani na ce ai ko suna da rai ba sa iya amfanawa ko suna da rai ba su iya amfanawa amma shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke naɗa kowa ya bashi ka'ida kuma ya sa masa hannu cikin ka'idar na ce yanzu misali barayi su zo gidan wani mutum karkashin lantarki sai mutumin ya ga lalle ga barayi sun zo suna kama masu gadinsa suna ɗaɗɗaurewa maza maza sai ya fito da salula sai ya kira shaji ofis maza a taimake ni gudunmawa ga barayi sun zo gidana layi kaza lamba kaza layi kaza lamba kaza maza maza sai aka yi sa'a aka zubo masa polisai cikin land rover sun zo suka ga waɗannan suna ta aikin fasa kofar gida sai suka harharaba bindigogi sama sama su polisan sai barayin suka gudu wai a imanin mu na musulmi Allah ne ya kori barayin ko yan sanda Eh? a imanin ku na musulmi Allah ne ya kori barayin ko ƴan sanda ye Allah aka kira ƴan sanda wai wa wane ne ya dan sanda ya bashi asurati waye ba waye na dan sanda ya bashi wannan asurati Allah ko to Allah ya nada shi ya bashi wannan asurati kuma sai ya kunyata shi a lokacin fa bai kira alaran ma ba bai kira mai jalalari ba bai kira sarki ba bai kira alkali ba bai kira shugaban kasa ko gwamna ba polis ya kira saboda ya san wannan aikin Allah ya dora polis ne to polis za su zo Allah sai kunyata su ba zai zo ya kawo gudunmawa ba to Allah ne da kansa ya zo ya kori waɗannan barayin ba polisan ba polisan kam sun zo ne sun yi aikin su na kasabi amma Allah da ya nada su shi yayi aiki ya kori barayin to an kira polisai sun zo Allah ya kori barayi ya biya bukata shi ya nada polisai shi ne Allah da ya da shehu tijjani wali a kira sunansa don Allah ya kawo gudunma Allah ya ki kawo gudunma an kira sunansa don Allah ya kawo gudunma ne ba don shi ya zo ya yi bane fa an kira sunansa ne don Allah ya kawo gudunma saboda shi ya nada shi wali kamar yadda Allah shi ne ya nada polisai wannan asurati da an kira polisi Allah ne zai zo aikin ba su polisan ba sai kana mutane su san Allah ko suna gudun shirku sun fada cikin shirku duk wanda yace wani na da iko yin ana ya zama mushriki Shehu Tijani ba ya da iko Allah ne ke da iko amma waliyi ne Allah ya in ka kira sunansa da nufin Allah ya taimake ka yanzu Allah zai taimake ka polisai ba su da iko yin wani abu Allah da ya nada su in za su zo yin aiki Allah ne zai kawo taimakonsa sai taimako ya faru haka sojoji haka ko duk wanda ka sani kamar yadda misalin yanzu ministoci suke signing akan takarda abinda ake su duk sai a yi su suka sa kansu randa suka zauka in sun yi signing zai yiwu tun ba su ba in sun yi signing zai yiwu a lokacin Allah bai nada su bai ko Allah ya saukar da su saboda komai fa Allah shi yake yi wai suna fadawa cikin suna gudun shirku sun fada cikin shirku duk wanda yake wani wani mutum yana yin wani abu ya zo mushriki amma akwai akwai wasa'il akwai neman albarka Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima da mutane za su ɗebo zunubi komi yawansa in sun zo wurinka bai ce in sun zo wurina ba in sun zo wurinka izdal ma ja'uka fastaghfirullah a gabanka suka ce in musu gafara wastaghfir lahum rasul kai kuma kace kai kai ma kana so in musu gafara to nayi musu martaba ce Allah ne yake nadi Allah yake yin komai Allah malaika baya taimakon Allah annabi baya taimakon Allah wali baya taimakon Allah Allah shi kada yake wa musu amma akwai asbabun da ya aje a bi ta kansu a samu biyan bukata gaba da wali hadari ne wani su Allah ya jarrabe da zagin waliye da kin su da rena su wai shehu bai da iko yin to da yana da iko ne shi Allah ne Allah ne kare mai iko kullu shay'in halikun illa wajhahu komi bai da iko yin komai sai zatin Allah eh in to in sai kaje to in naga wani wani abu yayi wani abu ta lahul hukum ko yayi bai da iko Allah ne mai iko يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بهور إن والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم yanzu waɗannan da aka ce in suna da imani mai yawa aiki mai yawa amma ƴaƴansu aikin su kaɗan ne amma za a haɗa su kaga albarkan wani suka ci albarkan wani suka ci har aka riskar da su iyayensu wa ma aradna min awali min shay ba mu rage wa iyayen komai ba na ayyukansu lokacin da zamu riskar da ƴaƴan ba zamu ce to zamu rage cikin naka saboda mu riskar maka da ƴaƴanka a ba ma rage nasu don kawai haka muka ga dama sai mu riskar da su ƴaƴansu don su ji daɗi wa ma aradna min awali min shay ba ma rage musu komai daga cikin ayyukansu domin kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum yana jingina ne yana jingina a wurin aikinsa aikinka shine jinginaka in aiki mai kyau kai jingina kenan aiki mai muni kai jingina ka kenan
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم من دقيس بفاكهة دا أبوبا مرمري إري إري إري walamin da da da nama iri iri walami tsere min ma yashtahuna hurun inun ka amsa lulu il makanuni Allah yana faɗin abubuwa na cikin jin dadin aljanna
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم wato suna zaune kan gadajen nan na jere to suna mimmiƙa wa juna kofin giya a can lahira giya ba haramun bace amma ba ta ba ta yin halaye irin na giyar duniya giyar duniya tana sa ciwon kai tana sa hauka tana sa surutu tana sa mutum ya ta tsirara ya ta abin da ya ga dama to giyar lahira ba haka bane ya tanaza'una suna babba da juna fiya cikin aljannan kasan giya wato moda shi ne kasan in moda ba wani ba shi kiransa kasan la labun fi wala tasir fi wala tasir wato shan giyar a can ba za a kasha ai ta surutu ai ta maganganun banza ai ta aikata aikin banza ba wala tasir ko babu aikin da za a yi na zunubi don an sha giya din ba babu zunubin ma a can balle a yi shi
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون an zuba musu samari kyawawa kamar ka ce lu'ulu'u ne wanda yake cikin kwasfa saboda kyan samarin wato sai aka tambayi manzo Allah ya rasulullahi samarin su ma ga yadda suke su din yaya suke ci a su ga ai zakanin su da samarin ware zakanin taurari da wata yatanazawuna fiha kaza lalum fiha la tazim wa yatufu alaihim ghilmanul lahum samarin suna suna zagawa cikin suna zagawa cikin suna mika musu giya suna zagawa cikin su bi akwabin abariq wa kasimin ma'in la yusadduna wa la yuzahun yatanazawuna fiha kaza lalum fiha ويطوب عليهم غلمان لهم كأنهم كمن كاتي سو لؤلؤ لؤلؤ مكنون وند yake kulle وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون amma dai giyar za ta yi wani abu amma ba mummuna ba za su fuskanci juna in sun sha giyar suna tambaye juna kai yaya zaman duniya dai kai zaman duniya kai ya zama duniya dai zaɗa ce tunani ai ta maganganun duniya kai an sha wahala kai Allah ya kiyaye mutum da ya kama wannan gida an sha wahala kai da muna cikin jin tsoro miyagun ayyukan nan namu ko za su bari mu shigo gidan nan muna cikin jin tsoro za mu mutu da imani kuwa ga duk Allah ya kiyaye mu ya tsallakar da mun zo nan wato abubuwan da za a faɗa kenan sha irin mayin da za a yi kenan suna maganan duniya لا لغو ويلوفهم غلمان لهم كأنهم لولو مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سنة تنبيا جونا يا يا لابار زمن من دنيا يا يا نمكما قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين sai su kowanne yana faɗa juna kai ai da muna cikin jin tsoro wallahi kullum muna cikin jin tsoro anya za mu samu aljannan nan kuwa ga miyagun ayyuka ga kuma kaddarori iri iri wallahi muna cikin iyalanmu dai muna cikin jin tsoro faman aljannan kuwa فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم ديك كل منا رغم الله ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آه ورضوان من الله الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كل منا الله مني إيماني كيافي من ذنوبنا ككيائي عذاب موت الله يا كرقونا الدعاء كل منا رغم الله منا الله ككيائي عذاب موت كشكر دمو الجنة فمن الله علينا سي الله يمن بيوه يمن الهير الناسا kuma nan lawarina wa wake na ya kiyaye mu azaba azabar samumi azaban wannan wuta mai shiga jiki إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barru rahim lokacin da muke duniya kullum muna nan muna muna roƙon Allah muna ce muna ce rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmika rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa qina bil kullum muna roƙon Allah anna- Allah yana kwadaitar da mu yin addu'a kenan kun ji bayin Allah sun sauka aljanna sun sha giya sun ji daɗi suna faɗin abubuwan da suke gudana suna ce mun ta roƙon Allah Allah ya ba mu aljanna Allah ya kiyaye mu wuta to Allah ya karbi addu'an mu gashi ya kawo mu aljanna din to jama'a ai ta yin addu'a ko yaushe ai ta yin addu'a kuma ai ta istighfari ai ta salatin annabi ai ta faɗin la ilaha illallah idan mutum ya astaghfirullah guda ɗaya Allah in ya ga dama sai ya yafi maka dukkan zunubanka sauran istighfarori sai su yi maka waɗansu ayyuka da yab- da- daban domin akwai abubuwa da Qur'ani ya faɗa fa'idar da istighfar yake kawa ta fi guda goma sha shida daban-daban ban da zunubi din kuma salatin annabi guda ɗaya in kayi Allah zai maka salati goma irin nasa salatin Allah guda ɗaya ba wanda ya san iyakar ladan sai Allah shi kadai la ilaha illa guda ɗaya in kayi Allah zai zai shiga ko da kai kafiri ne da daga ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yin shiga musulunci ka zo musulmi in ka faɗa da yawa ko to zaka zama babbar rabo in ji Allah wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna to Allah ya ce kai zikiri da yawa don ka samu babbar rabo wani ya ce kar kai zikiri maganan wa zaka ji to ka ji maganan Allah Allah yana kirari yana ce kun san ulul arbabi sune allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh mutane masu hankali su ne masu zikirin Allah ko suna tsaye ko suna zaune ko suna kwanci kar amince da Allah
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون annahu wal barur rahim famanna Allah alaina wa qina azabar samum Ah, ubangiji ya kiyaye mu azabar wuta inna kunna min qablu naduhu tun zaman mu na duniya haka muke ta roƙon Allah muke ta roƙon Allah irin wannan bukata da Allah ya sa ta biya ya zama dai ba mu shiga wuta ba mun shiga aljanna to gashi Allah ya yayi mana alherin nasa annahu shi Allahu albarru shine mai yawan alheri arrahimu mai tausayi a cikin sunayen Allah duka barru din nan shine kadai mai daukan sunaye biyu shi kadai barru in ka rubuta barru in ka karanta shi ta dama kace barru in ka dawo da shi ta hagu sai ya zama rabbu nan barru nan rabbu shi kadai ne suna ɗaya ya dauki sunaye biyu in ka karanta shi ta ta ta dama kace barru to ta hagun sai zama rabbu in karanta ta hagun kace rabbu ta dama ta- sai zama barru shi kadai shine albarru mai yawan alheri arrahim mai jin tausayi fazakir ma antum min rabbika bikahin wala majnun ya rasulullah ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da wa'azi dama na gaya maka a surar da muka fito fazakir fa inda zikra tanfa'ul mu'mina kai ta wa'azi ka ci gaba da wa'azi yin wa'azin nan naka shine isar da aikanka fazakir kuma anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun wato kai ta wa'azi ka isar da aikan Allah ubangijinka ni'man nan da Allah ya baka na annabci da manzanci da alqur'ani saboda wannan ni'ima ne suke jibanka da miyagun maganganu wai kayinun wai majnunun ƙarya suke yi ni'ima ce Allah ya baka ta annabci da manzanci da isar da ayyukan ubangijinka kuma ta yi mai rabbika bi kayinin wala majnunin kai ba boka bane kai ba mai hauka bane banda banda rashin hankali me ya hada mutum zati daya ce boka ne mahaukaci ne don Allah mahaukaci yana iya zama boka mai yawo tsirara fa yana kalin tsumma a hanya shine mahaukaci boka ko wani mai wayon gaske ne yayi mutane wayo yana kiransu ku zo in gaya muku maganan boye ya fi mutane ma wayo yana yana ku zo in gaya muku wata magana da ba ku sani ba shi ne fa boka mai wayo mai mai mai mai mai hada maganan banza ya ya, ya kalman guda daya wanda aljanu suka kawo ya hada ta da kari kari da yawa shine boka to me ya da mutumin da tsananin hankalinsa da wayonsa ya wuce na mutane har na kiran mutane na musu wayo shine bokansu zai musu abubuwa to me ya hada shi da mahaukaci kuma wanne za a rike kai dai ka ci gaba da wa'azin ka manta bi kahi bi ni'mati rabbika saboda ni'mar da Allah ya baka dinnan ba wanda zai ce maka kahin ko ya ce maka majnun أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون am yaquluna sha'irun natarabbasu bi raibal manun kai hakuri ko su ce maka kahinun ko su ce maka majnunun ko su ce maka sha'irun duk dai kai hakuri ya rasulullahi ni'ima Allah ya baka wanda bai taba ba wata halitta ba Allah ya fifita ka akan dukkan manzani akan dukkan halittarsa kai ne shugaban dukkan halitta ya rasulullahi duk abin da ka gaya maka kai hakuri kai ba boka bane ka ba- kai ba mahaukaci bane kai ba mai waka bane da suke cewa natarabbasu bi raibal manuni za mu jira za mu jira mutuwa ta zo ta ɗauke shi wannan kuma ah, annabcinsa yana da shekara goma sha uku shekarar bara waccan ya sa mutanen madina sun musulunta mutum bakwai shekarar bara mutum ba- mutum shida sun dawo ya samu sababbin mutum shida ya hada sun zama mutum goma sha biyu suka ce a ba su malami mai karantarwa ya ba su mus'ab ibn umairin al-muqri sun koma da shi madina bana sai suka zo da yawa fiye da tamanin suka ce ya rasulullahi ka samu jama'a da yawa a garin mu yanzu da kyar za a samu gidan da ba musulmi a- a madina garin mu duk gaba daya kana nan tare da makiya mu ba za mu iya zuwa nan garin mu taimake ka ba me zai hana ka kaura ka koma garin mu mu kiyaye ka yadda muke muke kiyaye kanmu da iyalan mu kiyaye mu kiyaye iyalanka mu- mu taimake ka isar da addinin ka annabi ya ce shi yana cikin umurnin Allah sai abin da Allah yayi to suka suka ce to in kuna doguwar magana ku bari sai kowa yayi bacci aje aje akaba ayi meeting aka je akaba aka yi meeting aka tabbatar da za a kaura din in an kaura ga yadda za a yi ga yadda za ga yadda za a yi to sai labari ya sa mutanen makka muhammadu fa ya yi mitin da mutanen kasar waje dole sai a kare da shi in ba a kare da shi ba abun ba zai yi kyau ba sai suka shiga darul arqam suna mitin duk wanda ya zo sai an tambayi kai daga ina ne kai daga ina ne an dube shi tukuna sai mutum ya kai shekara arba'in kuma sai dan makka ne za a bari ya shiga sai wani tsoho ya zo kai tsoho daga ina ne ce ni daga najidu ne to mu ba mu san ka ba magana mu ce ta mutanen makka ina ruwan mutum da mutumin najidu ce a a irin mu ne za ku samu shawarwari masu amfani a wajen mu ashe shedan ne sai aka ce a bashi ya shiga aka bashi ya shiga to da aka shiga aka so mitin sai wani ya tashi yayi kirari yake mu ne kaza kaza mu ne kaza kaza mu ne masu ɗakin- mutanen ɗakin Allah mutanen Allah zai masu kaza kaza Muhammadu ya zo ya watsa mana sha'anin mu ya ya maut- ya mai da iyayen mu da kakannin mu wawaye wai mu rabu da bautan dodo bautan Allah ubangiji sa ya raba mutane da matansu ya raba su da 'ya'yansu. ma menene maganin sa yanzu ni a gani na a ɗaure shi a bayan jaki a tafi da shi ƙasar sham can ne suke da annabawa mu nan bamu da annabawa ya tafi can ya karata sai tsohon naje ce zauna baka iya shawara ba yanzu ma ya soma shawara da mutanen ƙasar waje in kun tura tura shi ƙasar waje mai zai faru daga baya zai je ya samu mutane fa ya zo ya- ya- ya- ya yaƙi garin ku zauna baka iya shawara wani ta ce to ni abin da na gani wato za mu gina dogon gini ne ba kofa mu ajiye shi a ciki mu rika sa masa abinci a guga har lokacin da mutuwa na tarabbasu bi raibal manuni mu jira mutuwa ta zo ta dauke shi saboda ah, sai ya ce zauna baka iya ba danginsa banu hashim da banu muttalib in suka ce basu yarda fa suka fasa gini suka fito da shi kai baka iya ba wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan da ƙarshe sai mugu ya tashi ya bada shawara abu jahali ya ce shawara ta ni duk dai na ji ana jin tsoron danginsa ne ko to mu samu dangi daban-daban na nan makka kowane dangi ya ba da mutum ɗaya mu samu mutum arba'in danginsu daban-daban mu je kofar gidansa mu jira shi da ya fito mu masa tap mu kashe shi kisa kisa mutum daya banu hashim da banu muttalib za su za su nemi diya ne a za su za su fada waɗannan mutane ne da yaƙi masu wannan dangi mutum arba'in ya kace haka za a yi haka za a yi shine suka je suka taro a kofar gidansa Allah ya fito da shi ba su gan shi ba daga ƙarshe yi hijira din sallallahu alaihi wasallam nan aya take ce na tarabbasu bi raibal wanuni mu jira mutuwa ta zo ta ɗauke shi ko wannan suke faɗa kul tarabbasu قل تربصوا فإني معكم من kul المتربصين tarabbasu fa inni ma'akum min almutarabbisin wato kuna jiran mutuwa ta zo ta ɗauke ni ko to ku yi sauraron mutuwan ta zo ta ɗauke ni ni ma ina nan ina jiran wata mutuwa ta zo ta ɗauke ku
ga molon musul islam gaisuwa mai tsarin yawa zuwa gare ka allah ya ƙara mana tsawarinka shehu na tambaya na shine ya halatta a direba a kullum ya dinga yin sallan kasaru direba ko yana yawo da matarsa a cikin mota in ba ya dawo garin su ba kasar zai dinga duk inda ya je ko yana yawo da matarsa wa in nutiyan bi alihi ko da matukin jirgin ruwa ne da iyalansa ko matukin mota ne ko matukin jirgin sama yana yawo da matarsa duk inda ya je in ba garin matar bane ba garin sa bane kasar zai yi zuwa gare ka bayan gaisuwa mai tarin yawa Allah ya ja mana kwananka shin ya halatta in bi wanda bai yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musalla eh to hadisan manzon Allah ai ba duka ne aka yadda wanda aka dangana masa ba duk ne aka yadda da su ba hadisan manzon Allah akwai mus- mutawatirai sahihai akwai sahihai li ghairihi akwai kuma hasanun li ghairihi akwai kuma da'ifun in ji masu hadisi akwai mawdu'un in hadisi ya zama wudu'i ne to ba ruwan mu da shi dukkan mu ma musulmi gaba daya amma hadisin manzo Allah duk mutum yace bai yarda da hadisin gaba daya to ai bai yarda da musuluncin ba gaba daya domin ya yarda da akwati bai yarda da mabudin ba kenan ko ba isa ba iya fasa akwatin alhamdulillah
to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu na
ya fi ta kudu ya mana fenti masallacin juma'anka to ya mun roƙo ya gode masa addu'a mun gode Allah saka wa ciyaman Amin.
Allah saka masa da alheri, masa albarka Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya karya masu neman karya musulunci Allah ya karya masu neman karya musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya saba mana alheri cikin wannan wata ya saukar mana da alkur'ani ya ciki ya kashe mana Abu Jahal ya ciki to dukkan sharrukan da suke gaban mu Allah ya mana maganin su albarkan wannan watan da aka kawo mana Qur'ani aka kashe mana Abu Jahal ya ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya karbi ibadun mu da addu'o'in mu da addu'o'in wanda muke musu addu'a Allah ya jikan mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة